ta jiya ma ta yi aina sai ta gara yau
ya ce ya gwada yanayin da amma ne ka je ka same shi ya ba ni ya ce ga mama na ce eh
na ce kishi uku
wala wani
na ta kira dalmati ami ami ami Bismillah.
muna tare da ɗan uwa amma da hasan da ziyara da yana daga cikin uwa sun san shi yana zuwa ziyara zawiya zawiya duk zawiyoyin najeriya ba inda ba ya zagawa yana sa da zumuncin yan uwa mutumin zariya ne ya zo mana ziyara ɗan jiya za mu yi wani tare da shi insha Allah Allah ya yi zariya shi na zariya ina ganin haka hakan nan da kuma haka yake baiwa Allah ce lafiyar Allah ce insha Allah اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر ربنا والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والجلال العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين القرآن أيضا لقلبي من الأشواق ما هي الفكرة وأبنيت فيه السير والنظم والنشر إلى عمل شوقي ووجدي ونوعتي ووالي دوام في غير أن أنزل الشيعة إلى ذكر المقدار أن جهاتي للذين ولين دون أن أؤمن الفكرة لأن رسول الله ملوم وقل فيما قد شئت لا ترتشي الفكرة إذا قلت عبد الله سيد خلقي لتنسب له ما شئت لا ترتشي الكفر هو الكل منه الكل حقا وإنه اصطفاه وآتاه قديما ولا أجرا أتى أول التوحيد أول ذاكر وأول مذكور فربي به أسرى له وإليه كل شان وإنه حبيب إله الخلق نادره الأمر له الرأس مني ثم وجهي وليتي وذالي وبدني والولاء وما جرى أتيتك عبدا إن زمه بخيره جعل يرى ذا منكم عنده فقرا أتيتك لا أرجو سواك وإنني فقير وكير لا منال ولا صبرا نذرت لدى خير الورى متكبفا وأرجو به ما لم ينل من أتى مصرا ولتنبغي الشر عاجلا فغيرك لا يؤتي نوالا ولا نذرا سموت عن الأقوال بدلا وزاهرا فإنك خير المرسلين لنا درا بسرك يا خير البرية أرتدي فما للمنى والتودني للإذا قارا لما يا رسول الله وتحسني لأمدائي لنا الكرامة والسترة أرد به كيد الردى في نورهم ومكرهم لا بأس فينا ولا شرا ننال به ما فات عبدا تفضلا ولا غلو عني
حشرا فقال امتثالي لليدي وحزبي إذا افتخروا يوما كفاني به فقرا ألا يا رسول الله فارفع شكايتي لمولاك من يؤتي المنافع والضر نرى الفضل والفيض العظيم وبدنا يرى البأس والضراء والشر والولر نرى العز والقلل الجليل ومن يثق بليل فحكم حي ينال المنى تترى يسوق إلي المرتبى معرومه ويسمع لي بالقول من كيبة الغرة فشرت بهدي الإجابة وإنني طويت بذكر المنتبى مهما نبذت به كل الإله وقسمتهم وقطعتهم لا خير لا نور ولا ذكرى تاول أبناء البرايا وكيدة لتعليم خير الخلق لا حب لا مكرى فجوا وافتروا بل زخرفوا في رديمة وربي بببل من عيون الإدى نلوم بأمر الله في ذل راحته وأمن على رغم الذي يقصد الطير إذا اشتغلوا بالمرض والزور إنني لمن حبيب الله شغلي كزادها له كل وقت من قريب قصيدة أفوز به في هذه الدار والأخرى ظلمت كثيرا كل ظلم وإنني أوحد حقا دون شرك ولا برا أحب كذا خير الأنام محمدا ولم أنسه ما كنت برا ولا بارا لجأت إليه من عجل في مسرتي ونبي به لا ليل أرجو ولا عمرا ما حبه حبا سوى إن حبه متى يرسخا بالقلب ينبي سوادها يؤم جناب المصطفى كل قرآن صلاة وتسليم تناسبه قدرا نقول بها في كل مثل ومنعة ويدري لنا من جود الموت والسترا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لقلبي من الأجواء ما هيّن الفكرة وابنيت لي السجع والنظر والنثر قال مولانا وقدوتنا وشيخنا شيخ إبراهيم يسر رضي الله تعالى عنه wannan wannan wannan harfi harfin rayi ya yi shiri a bisa huruf na kalmar nan wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la ilaha illallah ismul azam alladhi ila bihi ajaba ita ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ita ce durrin kowane harafi ya ya sa baiti domin dafa'i ga masoyansa da shi kansa da waɗanda za su ɗari ije sharri da waɗannan haruffa wanda ya rubuta kamar yadda ya ce ainihin likarbi a cikin zuciyata akwai ma ayyarar dikira abin da ya ɗiba wata dukkan wani tunani midan ashwaki na shauki na rigar manzan Allah wa afunaitu sai ga shi na zama na karar da ainihin wato na zama zuban waka wani nasara da zuban rubutu sassabiri a cikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na zama kowane ina yin sadaki da ke idan mu magana ce zai yi zubiya zan yi da mai fasaha in kuma waka ce zan yi da daki daki haka zan yi saboda manzan Allah إلى أمل شوقي ووجهي ولوحتي وما لي دوامي غير أن أنزل الشيا sai ya ce shauƙi shauƙi na ya tafi da ya amana ya zuwa amana ko wajibi da ciwon soyayya wa lawa ta da nishin nan mai mutsun soyayya shi ma a cikin zuciya wa ma ni da wani ba ni da wani magani wato ainihin digai da an anzi da shira magani na da marke daga wancan rukun su da yake damuna a zuciyata shi ne da zai gaba a yi dan buɗan wani waka ga manzon Allah إذا ذكر المختار أن لي راحتي لتهين ملئ دون أعظم من الذكرى ina da kiran ku idan aka ambaci darajar manzon Allah ko tsohon manzon Allah ainihin wato ainihin alƙalami na sai ya biya shi kenan sai wani biyu ya zo masa sai ya zama yana kwararowa da tarbiyyi wani yin tare da wani wato zuba yabo na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duna an mu'mina da fikira ba sai wai na tsaya na ɗauko wannan kalma da wancan kalma da wannan kalma shi musa na kafin da ya gaya mana shi ibrahim ya gaya musu idan ya zo zai yi waka kawai mintin ɗin duk kalmomi ake kawo masa ya zaɓi wanda yake so ya bar wanda yake so
لأن رسول الله مدعو وروه فقل فيه ما قد جئت لا تشهد الهجرة anna rasulullahi domin shi magana sallallahu alaihi wasallam shi kansa madubin shi kansa ya bane shi kansa shi ya bane abin ya bane shi kansa ya bane wa ruhu haka nan ruhin sa ma ita tsarkakakkiya ce ba ta da ruhu ne ruhu manzon Allah ba kulli ma bace ka to duk abin da ka ga ma ka faɗa ka rawar gaban manzon Allah la ta tashi bidra kada ka kada ka tsoron guluwi irin da nasara da da da yahudawa suka aka uzairu da annabi Isa a'a kada ka yi wannan ba za ka yi wannan ba shi bai gaba da wannan ba إذا قلت عبد الله سيد خلقه لتنزل له ما جئت لا تشهد الكبرى ya kunta abdullahi idan ka karkare ka tabbatar da manzon Allah bawan Allah ne ba Allah bane kamar yadda yi mutanen Isa suke cewa Isa Allah ne ba Allah bane kamar yadda mutanen Yahudawa suke faɗa da Uzairu Allah ne in dai kace annabi Muhammadu bawan Allah ne to shi ke da duk wata daraja kuma da magana masa sayyidu qalbi kuma shugaban halitta Allah ita sinna kuma shi ka duk abin da ka zo dangana masa la ta tashi kura kada ka kira kafirci ko da suba in dai ba Allah bane ko da suba ga yawan manzon Allah zai kai gaba sallallahu alaihi wasallam ana lafiya هو الكل منه الكل حقا وإنه السبع هو عداه قديما ولا عدا kowar kullu manzan Allah kullu ne kulliya ga ganin ya fara ɗaya ya fara fata manzan Allah shi ne kullu da kulliya minhul kullu kulliya kullu ma daga kullu manzan Allah ake kulkulo ta hakan da gaskiya wa innahu cewa shi istafahu ubangiji sa ya zabe shi wa alahu ya ba shi kadiman tun ba wuri wa lahajara ba wanda ya tsare ya hana أتى أول التوحيد أول ذاكر وأول مذكور وأمير أسرى a kana wani tauhidi shi ne farkon wanda ya fara yin tauhidi ma a duniyar musulmi ma ana shi ne yake cewa wa ana awwalul muslimina shi ne ya fara ainihin wato kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullahi ko kuma a can awwalul zakirin shi ne farkon wanda ya kana da ya fara zikirin Allah ya fara bauta Allah dan bauri yana cewa kullu kana da rahmani wa rabbi fa ana awwalul abidina in a can din ne in anan ma ne ko a ina ma shi ne farkon da ya tauhidi wa awwalul mazkurin shi ne farkon wanda ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ambace shi a cikin zatinsa wa rabbi ubangiji na asra ya yi tafiya ta rabbi da manzon Allah إنه وإليه كل شأن وإنه حبيب إلهي لأجلنا نبي الأمر lahu wa kullu sha'ani dukkan sha'ani gaba ɗaya gaba ɗaya lahu ya tabbata da manzon Allah wa ilayhi kuma ibnu rashi ya kare zai tike wa innahu kada shi habibullahi wa habibu ilahi da zaki masoyin ubangiji halitta ne gaba ɗaya na nabi amra dukkan al'amura Allah ya dukkan al'amura Allah ya miƙa su da manzon Allah ne له الرأس مني ثم وجهي وليتي ولا لي وبدني والغلا هو ما ترى lawar rasu ne kayi da kuke gani kamar kayan shi ibrahim ne ba rasu bane ya ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun wani sannan fuska ta ma na ba wa manzon Allah wani yaki gemin ya ta ma na ba wa manzon Allah wanda hari bayan na ma na ba wa manzon Allah wa wani yi da ciki na walwala da abin da ya jibinci ne gaba da ko mene ne kuma da ya da abin da yake gudana da al'amarin yarin nan ba wa rasu da manzon Allah أتيتك أبدا إن تسمو ببيته يا يرى ذا منكم إنه فقرا akai duka abdan na zo maka da annabawa maka na ya rasulullah in ta sun idan kai shi da bibai yi da sai da shi ka rayuwa mutanen duniya cewa za ka sai da shi ya a fili ya zamin kun fahara yana ganin wallahi wannan alfahari ne kai shi daga ce wannan bawa na ne ina mai siyan bawa ka sai da ni na da ya rasulullah inda ku a gurin sa أتيتك لا أجد سواك فإنني وجيل وجيل لا منال ولا صبرا akai duka wallahi da na zo maka ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam la arju siwaka ba na kaunar wani ka ko menene ko wane ne wa inna ni ka gani ni da kake gani na bakirun mabukaci ne zuwa gare ka ya rasulullah wakiyin wanda yake mai nauyin son soyayyar a cikin kirginsa la manala idan ne ba ba shi abin da yake nema a wurin ka ba wala sabra ba zai hakura ba sai an bashi نذرت لنا غير الورى متكلفا والذي ما لم ينل من اتى بسرا sai ga shi ya sauka da rana yin wala nan da bai yanka da kai muka tarfiban ina da shi da tafin hannu ina ne ba a gurin ce kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da nake nema wa arju ina kauna ma lam yadan man ata misra a ba ni ilimi da ni da almajirai na ilimin da mutum ba sai ya je misra ya yi diri a can nan ya same shi ba تنين المنى والجلب شر عاجلا فغيرك لا يؤذين ولو منو نذرا tunilul muna kai da kake ba da baya bayan dukkan burka ga baki ɗaya ya rasu da ya kuma bani wani tarbar shada kai ne kuma mai ije dukkan sharri da wanda duk yake maso ya kira rasu da kai adiyar da gaggawa kake yankewa ba ka yanke mana dukkan sharri ga baki ɗaya ba bai ruka ka ga wani ka ya rasu da layi layi kuɗi na wani ba zai iya ba da gwagwabar baiwa ba mai yawa wani an nazarin ko da kan ɗan ma ba zai iya ba sai ne kai سموت عن الأقوال بدنا وظاهرا وإنما غير المرسلين لنا درا saboda ya rasu da zuwa ka ɗauka kan ɗakuwa ne da wani dukkan kasantattu ga baki ɗaya ka binciki dukkan halitta wannan a koye wa zahiran da ba ɗini fa'in naka cewa kai ya rasu da layi zahirar mursalina kai ne biyan dukkan manzanni turran gaba ɗaya da na gare mu بسمك يا خير البرية أبتغي أمان المنى والجود إليك ya بهرا rasu da layi bisirrika da sirrika ya kai da bari ya ya su ya ya yi nan da takardar da baki ɗaya abu da ni kamar muna ina neman cikar dukkan buɗe da aka bani shi ta duniya da na lafiya wanda na tana da wanda na manta wato da ni tsara kuma kama da ni gaya idan ni ga abokin gabana da abokan gabana gaba daya ما رسول الله وهو كاسدي بأولئك إلا الكرامة والشدة imaya ka ga tsari na da tsarewa ka da ake yi rasulullah wannan Allah shi ne ke tsare ni daga dukkan sharri na dukkan halitta da baki daya kuma wata hasuni shi ne birni na ma da nake katanguwa daga dukkan sharri bi abda ni da ya barni gare shi ni ina da karamata sai karamci ya je ya same ni dukkan baki daya wasu tun da rubin asiri sai Allah ya ba mana asiri saboda rayuwar manzon Allah أردت به بين الإداب نورهم ومكرهم لا بأس بنا ولا شرا har duk yin kai da gida ina ake kai din nan dukkan mabiya bi da guri ina mai da shi zuwa biraden su saboda darajar mutum Allah wa makaramu ina ake dukkan makirci su ma da suke yi mun zuwa gare ni la ba sabina ba za su ga mummunan abu a cikin mu ba wala sharrina ba za su ga sharri a cikin mu ba نحن بما فتعدت تفضلا ولا غير عنه الذي يوجد العشرا na nufi ma fata muna samun ainihin abin da ya fi ɗaya wa iyaka addan a wajen gidan yawa da wajen muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wannan kallon baiwa ce ba Allah ya yi mana mun gode masa wala garwa ai ba mamaki an ina a samu annabi yuridul hasra abin nan da ya gaje a gidan ya shi a karkarinsa saboda darajar manzon Allah فما عن بسبيل النبي وحزبه إذا ابتكروا يوما كواليه وكفرا bayan misali eh wallahi ne ya ishe ni a dangana ni din nabi ga annaba ce ni dan gidan muhammadu rasulullah wallahi ya ishe ni ainihin abin danganawa wa hindi ko kuma a ce ni ina daga cikin al'ummar muhammadu rasulullah kai wallahi na ji daɗi idan ka gamu yawan idan mutane suka yi fadari da dukiya ko da ƴaƴa ko da ilimi ko da wata daraja ka fani fadara ni manzo Allah ya ishe ni alfahari da ni da shi ni ne abin alfahari shi ne abin alfahari na أنا يا رسول الله فرفاج كايتي لمولاك من يؤتي المنابع والضرا ana an ya rasulullah ya rasulullah barba shi gayaki dukkan wannan koke koke na wani na miko da zuwa gare ka a mika gurin hukumar da abin ya karba shi ne Allah ni maula ka shi ne ubangiji da baya ga wata ala man yudil manabi'a wannan da yake bada abubuwan amfani wa dhurra kuma yake yake abubuwan cutuka إن البذل والبذل العليم وزدنا يرى الباس والضرا والشر والبلاء mana haka ya rasulullah in dai ka danda da kuka na mai zuwa ga Allah to shikenan na rarbazra sai mu ga baiwa wa da fayar da farange al'azima sai mu ga suna ta farange mana da fadari iri daban-daban da aiki iri daban-daban da kuka iri daban-daban da tarbi iri daban sharra sai ka ganin sharri ga wadar da zai bi su zama masu tafan Allah a bayan ƙasa.
هذا العز والفضل الجزيل والمجد بذلك حكمه
Na'am. Mm.
أنزل المال والبيت العجيب والدنيا يرى الباس والضراء والشر والبلاء يرى العز والبيت الذين ومن يسر بذلك عنهم أن ينال المنى تدعى Bayan ka ba su dukkan laifuka da dukkan cutuka da dukkan sharruka da dukkan laifuka kuma sai sannan mu ƙara ganin rabi da mu ƙara ganin wata buwaya ta musamman. Wal fadl da fadla daga Allah ta musamman da dalilo da ke fafafiya. Wa man yasibbi yadika ya Rasulullahi duk wanda ya amince da ke zarta yano ya fake da kai yana iko yana nuna tattaran wallahi zai ga burinsa a jere daga wannan sai wannan sai wannan sai wannan hakimin lallai ne zai ga haka يسوق إليه المصطفى معروفه ويسمع لي بالعون من دايمة الغراء shikenan sai ka ga ainihin al-mustafa abin da aka yi su ilayya ma abubuhu yana koro min duk abin da nake so saboda falalar Allah saboda soyayyar manzon Allah wa yasma'u li sai ka rika gani yana min rangwame bil audi da da yawan koma min daibatul karra zuwa madina saboda ziyararsa فشوف له به الهداه وعيدني توعد ذكر المذنب امام الغفران shabtu na yaye al-hijab dukkan hijabi bi kubbi da soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai bi kubbi wannan yan an yi ta zaɓi kaje saboda ba saboda soyayyar manzon Allah Allah ya yaye mun dukkan hijabai tawaitu ma'aman na yanke dukkan jejina kafiran masu tsananin nisa bi kubbi bi zikirin mustafa saboda yaban manzon Allah نبذت به كل الإذى وكسبته وبداته لا خير لا له ولا ذكرى shari ya ce na bartu kunnan ida na warar da dukkan makiyana wa bihi da manzon Allah wa qasamtuhum wa qasamtuhum na kakkarya su na ɗanɗane su ma ga manzon Allah wa qaddatuhum na yanyanka su na yi gunduwa gunduwa da su ma la na lu khairan ba za su taɓa ganin alkhairi a gurin mu ba wala zukuran ba su ake abin alheri ba balle su gani a lahira تهاون أبناء الوباء وكيدة لقد خير الخلق لا أبدا مكرا tahawar abna'ul bagaya ƴaƴan da ƴan banja turawan mulkin mallaka tahawara wato makidatan sun yi makircin makida gare ni ne hadimi khairul khalqi da wannan hadimi na biyayyen halitta sun yi sun yi su cuce ni ko su kashe ni an sa ni a jirgin sama ma ba mai a ciki Allah ya kawo min jirgin ya cika dam dukkanin makirci iri iri a kashe ni duk wannan makirci sun yi- sun yi mun la abba la makara tun da wannan makirci da suke yi mun Allah ya wulakanta sun مشوت روم الأقرب بنميمة ولبي بفضل من ويول إلى الأقارب mashau sun yi tafiya ta ba ta taɓa na nemanci gare ni wabtarau sun tsattaki ƙarya a gare ni bani ta kara kubi fi na nematin ko fi na nimatar bari wato sun zakara ku na nimatar sun kawace wato ma to zubce zubce da yi da ni bi a cikina saboda makirci duk sun yi abin da suka shirya na makirci kuma sai Allah ya biya da ni warabbi kaga ubangiji na yulil kahara shi da yake jikin tarbin jaye linkina ga abokan gaba minhu daga gare shi tabaraka wa ta'ala ندوم بحمد الله بذل راحة وأمن على نقم الذي يبذل الخيرات nanu na nadumu muna da goma mu bi alhamdulillah da godiyar Allah mai diratin a cikin yiwa hutu ba wani sharri da zai same mu ko ya kai ko ainihin wata gaba daga cikin makiya su su same mu mun gode Allah kan wannan wa ko wa amni da aminci ala rasul ladhi yaqsidu dhaira abu sakin irmu da hanci wannan da yake sai cuce mu zai kan mu garo lafiya na إذا اشتغلوا بالمكر والزر إنني بمن حبيب الله شغلي فلا تعالى idan shagalu bil makari idan makiya ko kafirai ko munkirai sun shagala da yin makirci ko kafirci ko makida gare ni da ni da masoyana wa zuri da kirar ƙarya gare ni da ni da masoyana inda ni ni kuwa sai ya zama na shagala da mani habibin lahi shuguli shagali na sai ya zama bi mani habibin lahi da ya wannan na manzan za a bi masoyin manzan Allah ne da ana tsawon zamani kaza haka rayuwa ta take idan suka shagala da kai kai kuma sai ka shagala da Allah shi ne sai Allah ya ce maka sharri su wannan shi ne sunnar da shehu ke koya mana
له كل وقت من قريب قصيدة أبو ذر يبيدا
dole shirki ba shirku tare da ni wala birra kuma alheri ma ban yi shi wani idan yake ban yi da yawa ba أحب فلا خير الأنام محمدا ولو أنسه الجود والرحمة وحرام uhibbu khairal anami wallahi ina soyayya da biyayyen talibai muhammadan annabi muhammadu kaza wannan cikon ba kare walam ansahu ba zan mance muhammadu rasulullahi ba ma dun koyaushe na rayu barran a fili nake wala ma ran ko aboki ne ba zan mance manzon allah ba فلجأت إليه منه جلب مسرتي ودميري لا دين عنه ولا أبرار Zaki ilaihi na fake da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam minu daga gare shi jarbi jarbi na minu daga gare shi ne masarrafi farin ciki na ma daga gare shi ne wanda bi ike wa dukkan shari ma daga gare shi ne bihi da manzon Allah ne la arju zaidan ba na kauran wani ba wajen wani wai zaidu wala arju amran ba na kauran komai a wajen wani wai shi amro ما همه وسوى إنه متى يسقط بالقلب يبيد على على ana hukumu basira soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta shafe mun soyayyar wani manzon Allah daga cikin zuciyata inna hukumu kaga idan Allah ya maka babalkatar soyayyar manzon Allah ya zakan ya tabbata bil kalbi a cikin zuciya ya bisiwa sai ya kore maka wani Allah ta haram a fili saboda darajar manzon Allah Allah ka bamu يؤم جناب المصطفى كل برهة صلاة وتسليم تناسبه مدرا alaƙin tsanaki wata silimin da gaisuwa suna sirru wadda take daidai kadaran da da darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu ya zo ya ummu da rabar Mustafa da to da kun ce Ibrahim ya tafi janibin da na Mustafa kullum rabin dukkan zamani يكون بهذه كل نسل قبلة ويجري لنا من جوده المدد والنجرة kurbiya mu kasance da wasu saboda sabon wannan tsanaki ni idin a cikin fi kulli idin a cikin dukkan buwaya woman hakin da tsari daga dukkan sharri waya jinilana waya jinilana a ayyukan almajida kuma ya gudanar mana da ainihin wato baiwa wa sikira da sikira na nagare mu saboda sabon salatu min judi daga baiwa sa wannan wannan adiya idan mutum ya karanta la ilaha illa allah subhanahu wa ta'ala min zalimi wajin ko sha daya ko da ne sha daya ko da ne da sha daya ya karanta wannan Allah zai yi masa duk abin da shi Ibrahim ya roƙa Allah ne harfur harfur la ilaha illa allah وزيد بما يقوم العمل الهدي محمد المقدار غير المهدي محمد بالمعهود دعوة إلا أله به مهديد فوق الأكاديم أتى عاجبا نورا سراجا ورحمة رسولا عظيما في وجود وظاهر أتى جاهلا عبدا لإله مبشرا بشيرا نذيرا للبقاة الجواهر رسولا أتاه بالملائكة داعيا عظيما وما لم تجد بالتفاتر سماج المقبل مرتبى البدر نعمة شفيع البرايا في قطوب الدوائر لك الله لا أنفع عن شكره هو الأرض الوسطى وتلك الربائل نبي كريم رحمة الله ورحمة مجيب مريد ذو العلا والمفاتن عيد كريم مرتقب ومسلم إمام رؤوف مجتبى
bishin dukkan manya مدائب النور سراجا ورمدا رسولا امنا في بدون وظاهري akadiban manzala ya zo shi ne karshen annabawa sallallahu alaihi wasallam nura kuma shi ne haske na farko ma gaba daya sirajan fitila ce wa rahmatan rahama ne rasulan manzo ne aminan abuntaccen allah duk waɗannan sifofin sun tabbata da rai fi hudu ne a cikin babin da kuru hudu ne wa zahirin da zahirin da zuhuru zuhuri ne أتى شاهدا مولى الإله مبشرا بشيرا نذيرا للفؤاد الجماهير a ta shahidan ya zo mai shaida ga Allah tabaraka wa ta'ala yana tabbatar da samuwar Allah abdul ilahi halin kasancewar sa ba ubangiji mubashiran mai bishara da aljanna bashira mubashiran mai abun ba wa bishara da dukkan alkhairinsa bashiran mai bishara da aljanna nadiran mai gargadi ga wuta lilin bugati ga matsiyata aljama'a ne waɗanda suke kan tarbiya da yawa يكون مداهم بالملائم دائيا ويا أبا معلم تجيب الدفاتر rasula halin kasancewar su manzo a kan da ya zo musu bil malahimi da ya da ya kuna wanda wanda su suka jawo yakin amma kuma bala'in ya koma kansu da'iya yana da kira zuwa ga Allah ummiyan kuma ummi wanda bai iya rubutu ba bai iya karatu ba amma ya zo da abin da ya fi dukkan wani marubuta da masu iya karatu shi ne Qur'ani kai ko amma wanda ya bani ma malam tajibi da ba ta yi abinda babu su a cikin littattafai ba ba za a rubuta a cikin littattafai dukkan abin da ya bani زمان المقابل من قبل بدرني مدى نبي البرايا في القلوب الدوائي samanin mustapha mustapha ya siye ne ya biya ya biya ni shi ne ne abin zafi sallallahu alaihi wasallam albadar shi ne wata nimatar alimarsa shabi'ul baraya shi ne mai tushe cetar talibai fil qutubid dawa'i a cikin manyan rubun jini addawa'i na musubobi masu biyowa shi ne mai taimako a cikin haka نقى الله لا أنفق والدور لذنه هو العروة الوسطى وتلك الزوائر nakan yawo kai ya rasulullahi Allah naka ne ya rasulullahi to ni kuma na amfaku ni kuma kai ne nawa ba zan kushe ba an shiru a ko an shiru zikiri ko ina wato ina rerawa da yabo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam huwa shawwatul wusta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine wato ainihin igiyar nan mai karfi wa tilka da ha'iri sannan wannan shine kuma ni ajiya da dalailah نبي كريم الرحمة ووراءة مقيم مبين ذو الهدى والمفاخر هو نبي أمين كريم متقي متقي ومزيد إمام الحكم مجتمع هو وناصري نبي شيء النبي كريم من كرامة رحمة الرحمة وهو رأى شيء مقيم من ذلك من دقوم من أتم الخير مبين بهم بيان ذلك من غير من الله ذل قدام أبو جند ولا ولا ولا ولا ولا أمين كريم كريم من كرامة متقي من إم كأمر الذي ذهب كان الله وهو مسلم شيء من جعل عليه صلى الله عليه وسلم إمام shugaba uku mai tausayi mujtabar abin zaɓi kowane asiri shi ne mai taimako na وعلي ياسين مقيم مطهر وسيدنا العادل مدير البشائر kafaniya ya ishe min dukkan shani yasinu mai suna yasin mukimin mai suna mukimin muda heron mai karkashin dukkan bayan allah masani da nan hadi shi ne shugaban mai shirya da bayan allah almunilul bashairi mai ba da dukkan bisharori يا باين الغر المهيمن صادقا حبيبا شهيدا منذرا بالبشائر a ya ƙa'idar gurnan muhaimini muhaimina a ya ƙa'idar gurni ya mai jan dukkan farfarin al'umma sana alkiyama din nan masu farfarin kirji ga gurin alwala da za a gane su hannu wasu farare suna sheki nan za a gane al'umma manzo Allah ranar alkiyama al-muhaimina ya mai shirin jaye akan dukkan halitta ranar alkiyama sadiqan kana mai gaskiya ranar alkiyama habiban masoyin Allah shahidan wanda yake mai shaida munzirin mai gargaɗi da kasa'iri da dukkan waɗanda suke neman asara لترهم قديما ظالما ظل سيره أبا القاسم المنصور يا خير حبيب dukkan an kadima to a irin wannan lokaci da rana da kiyama ka cikin wannan mahajiri tsari a wanda yake mai kankan da kai don na sa yau yana ganin ayyukansa ba ba su kai ba za su kai shi ba kawai dai gashi nan dai saboda barnar kariya rasulullahi ya rabar kasir ya kuma kai ne kuma mai korawa mai shayarwa da dan hauri a wannan ruwa na alkausara ya rasulullahi ka shayar da mu sultanan kai ne sarki mai jagora a wannan lokaci mai wanda yake shugabanci da yaumi a yaumina wal akhir da rana da kiyama أمين له تاج وحق وخاتما مقدس سر راكبا في المذاهب aminin abin ba abin ba ma yabo sallallahu alaihi wasallam lahu tajin an ɗora masa kambi na sarauta ranar kiyama wa haqqan da kuma gaskiya wa qadiman da kuma hakimi na girma wannan a wannan darajar da aka bashi mukaddar sirrin wanda aka ɗaukake sirrinsa rakiban yana mai hawa fil mazahir a cikin dukkan mazahir yana yawo daga wannan majma'a zuwa wannan majma'a zuwa wannan majma'a Abdullahi bin ah, Anas bin Malik
Allah sallallahu alaihi wasallam ke ce masa ya ce masa eh, ina tare da shi ranar kiyama shi ya rasu Allah idan na zo ranar kiyama zan zan zan zama samun gare mu wahala ya ce to ni ina nan ina yawo a wurare ne daban daban ranar kiyama idan ka je ranar kiyama idan ka zo idan ka zo wurin misali in baka gani ba to na tafi wurin sirari ina nan gindin sirari in ka je wurin sirari in baka gani ba ina kofar aljanna in ka je kofar aljanna in baka gani ba ina wajen ba da ruwan alkausara wannan da ka san shugaban kwamati irin kamar na nazar irin na shugaban masu zaɓe ya je wannan mazaɓa ya je wannan mazaɓa ya je wannan mazaɓa a kai ke yawo na ranar kiyama ba ruwan sarce da ranar kiyama sallallahu alaihi wasallam
ومبقنون على دبال هلاوة له خاتم وارجه به كل حاقد mukaffal abun bi da huna alali ina da wasu takalma na daraja wanda Allah ya yi masa ba da hirawar bayan wannan zargar haka mai daraja da wuka jimu ina da wani haƙi yiwa mai daraja wanda ya fara cikin rijiyar alisu ko wanda ya masa yana usmanu arjubi arjubi kulla fahir ina ƙaunar dukkan alfahari ina da wasu rijiyi da shi هنا خاتم زائدة ومكانة توكل أكيهم لها بالوسائل hudan manzala da wato shari'a ne khatiman tukmakin annaba annabawa ne za'izati ma hutun kowa ya dawo makaratan da daraja daban-daban wanda Allah ya masa tawakkala manzala ya yi dukkan karshen mai tawakkuli ga Allah shi ne manzon Allah hakan da gaskiya him daya ya mai suna him daya zulma sa'iri ya ma hutun basirori لها الله من ينام محبا سبابة ويرحم سبا يوم بلغ السرائر la'allahu la'allahu man yanha muhimman sababata kai Allah ya wadaran wanda yake hana masoyi ya yi gani ga masoyinsa Allah ya wadaran zama sa Allah ya wadaran shi Allah ya tsine masa wayar ha musabbar Allah kuma ya ji dan masoyi wanda yake cikin bege yawma balwar sara'ili ranar da za a tona asirin masu asiri Allah ya ji dan mai bege ga manzon Allah a ranar za a bayyana masu yabon manzon Allah لأن الهوان قوم وإنني درجت عليه للوقود الأواخر ya ajiye hukumin hawa na ajo su ba waɗanda suke yan kwamitin soyayyar manzan Allah suna da wani tafarki ba ƙauyin da ƙarfin tsiya na soyayyar manzan Allah sun riga sun shiga sun nashi a cikinsa wa inna ni jarattu alayhi to ni na shiga wannan fage na yi ma na yi malemale a cikinsa gidu kutul awakiri duk da cewa na zo a lokuta na ƙarshen zamani amma na yi masa bindigawun أنا المنتقى المختار ألقى صلاتي صلاة بها تمها جميع قبائلي salatun salatan ta salati mafi girman salati ya tabbata da Mustafa Abu Sa Mustafa al-Muqtar Abu Zabi salatan salati ce wa bi jum'a jami'u kaba'iri a shafe ne ta dukkan munanan manyan laifuka na kaba'ira ya saboda sauran salatin وسائل رب أنزل تبريد قربتي بيمن رسول الله أعلم جابري Usa'ir Rabban ina roƙon Ubangiji Jalla wanda ya girma ina roƙon ka bari da kurbaci ya raya min dukkan gogon mayan manya manya bakin cikin nan nawa saboda me yau da Rasulullahi saboda alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a alami jabiri mafi girman wanda zai ɗora karaya ta يا سعد في الدنيا وأخرى وأبتدي إلى ذروة تعتادها بالمنافر ba da manna bane as'ada duk zan mai tsananin arziki ko kuma wanda ya fi kowa arziki da duniya a duniya wa ukura da lahira wa arziki sannan kuma ma hawa ila zirwati ko zirwati ko zirwati ta adalu ha kididdiga za bil asbil anasiri da in ya duba zai yi ba sai dai kawai aikar danan ta مدينة لدى الرحمن ذي العرش لا
umarni dukkan dangogin duniya ko wato dana ya yi biyayya ni da siri ga ɗana wato gabaki ɗayan su da su su bila da layi Allah ya gyara mu wato ainihin al'amriya al'amari na ya su su bila da layi ya gyara dukkan ƙasashen duniya gabaki ɗaya hadiyan halin mata cewa kan da shirya da shirya wa ido Allah ya bi kitabin layi da shirya wanda ta littafin Allah au bi au bi zajirin da wajibi ko kuma da sunnonin manzon Allah نصلي على الهادي نرم مناله عليه سلام موجب للجمال Zalatin Allah da amincin Allah ta bada da hanyar sa'ani na ruhun mala'ahu wanda nake neman dukkan baba ya sa ya gare shi ko kuma alaihi salamun aminci ma ya tabbata gare shi mujibun mai wajabtawa mini jawabi ne da dukkan karayen ayyukan mu duka dora mu zo mutanen Allah amin al-Qur'ani فإنك خير الناس أنت المفرد لله دين الله أنت المنادي وإنك أسمى الناس أصدق فارس للأذان مخرج كان قبل يبارز كسبت ولم تغزل وما كنت كاذبا ولست جبانا من حناك الجوائز وهذا أبين أنا أتى متكلفا على أنه ونريد بالهد باهظ يروم منالا أن تقاسر دونه قول مولى وإذ هو جاهز عليك صلاة الله ثم سلامه وعلى وعسى على الدين بارزوا
وإنما خير الناس أنت المبرد لله دين الله أنت المنادد قال مولانا وشيخنا وقدوتنا صلى الله رضي الله تعالى عنه شيخنا الياس يجي فانك سوى خير الانام يجنت لكيدي انت المبارك كي يبتون بدوني الى دين الله كي يبتون بدون توقف كلمه الدين الله انت المناجز كي يبتر وما اكن من الله يسوع وإنك أرقى الناس أشجع بارد إذا جاءت مهلك أنا قبل يبارد وإنك cewa kai ya rasu lallai a tsakan nasu kai ka kowa dukkan kyauta cikin halittar Allah a tsakan ko a shigar farisi zai yi mafi karfin duwani mai hawa doki ba ne su kuwa idza saboda haka ne dana wato man kada kana yi ba rizu kablu wannan da ya zama yana fito na fito da kai kablu gabanin fitowa da kai ya zama ya bi ka ya sallama maka كسبت ولم توكل وما كنت كاذبا ولست جبانا من أداك الجوارد kasamta ya rasu da lai kayi rabo kayi rabo kayi adalci a cikin rabon naka wadam ka baka baka taba yin dowa ba ya rasu da lai kuma ko da kaji ba baka taba yin furuci da ƙarya ba ya rasu da lai walasta da bana kai fa ba matsoraci ne ba matsoraci ne ba ya rasu da lai ko wato ainihin aljama'izu dukkan baye-baye wato ainihin ya zama yana ɗaka daga baye-bayen ka ne وهذا أبين قد أتى متكلفا على أنه وليه بالهب البارد wahala koyi ga bawa ga bawan ka ya zo shi ne shi Ibrahim ne ya zo wajen neman abubuwan da ya cika kara gare ka dinna kada ta ya zo mutu kafi ba yana mai shi da tafukan hannayensa ala annahu cewa a bisa cewa shi fa'idu mai samun babban rabo ne bil hubbi da soyayya ta rasulullahi wal hibbi na rantsai da girman darajar soyayya ka يرم ونالا قد تكاثر دونه قول مضولاك وإذ هو ya جاهل kun manala ga shi ya zo wai saboda neman soyayya nan da ka yana neman manala baya baya har ka tasara tuna hukulun wanda dakaran wato manyan waliye suka take dakon wa bayan da ba su same ka ba mazar ai wannan abu ya wuce lagarwa wato ba ba mamaki irin wa jalisu zai iya yi wa abani fiye da abin da aka bawa dakaran magabata na عليك صلاة الله ثم سلامه وآل وأصحاب على الدين بارك salatin Allah da amincin Allah ta fita ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ali da alayansa wa ashabin da sahabbansa barazu waɗanda suka fito na fito suka ɗaukaka ana fili a bisa wannan addini na Allah Hussein من الغلب هم المرد وهو التنافس من الجانب والسنين وهو مجالس تدور بالآفاق عن الموسم وجد ارتكابي والأمين مهاجس فليس رجائي في تمام رسالي أو إذا وإني عنه لست
cikin zamani dukkan zamani biyu ko fi wasu layi a cikin saduwa da shi wa huwa mujarisi a halin da tare da ni تدورت في الآفاق ذلك ومثله وتأدبت رأبي والأمين والدي
da ɗan waftu na yi ɗawa bibi a baki a cikin sasannin duniya ba inda ban je ba ɗaliban wasu ne ina mai neman saduwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa shaddada kirani sai ba kunta ta kai tsanani wal aminu sai ga amintaccen Allah muwanisi yana mai ɗebe min kewa فليس رجائي في تمام وسعته قوي وإني أنه لذرياتي Ministan Rajai ya ce Rajai na bai zama bidima mai sani cewa ko zan sani cikakkiya ko ba zan sani ba bai zama kawiyyar kawiyyi ba wa inna ni cewa ni lastu biya isin ba ɗaya bai kauna ba an ga saduwa da manzon Allah ina bayyana bayyana kawai wannan ya kenan ko zan sadu da shi ko ba zan sadu da shi ba amma ana abin da yake nufi kenan عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وأصحاب بدون الفنادس سبحان ما لا عليه ذلك لا يرجع أوانا ولا ظلما وجولا ولا بطشا أقاربه بالمال وهو مهندس وإلى سفر الرهيب ما ضر مدرشا نبي عليه قبل صلى مسلما إله البرايا ومنهم به ديجا عليه صلاة الله ثم سلامه ويولي المقبى عن مجالة من بشا عليه صلاة الله ثم سلامه ويدعي شهدي لأعمل والإنشاء عليه مع الآل الإكرام وصحبه أقول قديما من الآل من أخشى
سبحان ما لا عليه ذلك لا يرجع أوانا ولا ظلما وجولا ولا بطشا قال مولانا وشيخنا شيخ ابراهيم رضي الله تعالى عنه والاستغفار كاك دكا تبقيت دينا بدرن نظامي ما الحادث تعالى هذه الكتير إن ذلك تعالى مزمنا لك تبقيت دينا لذلك سبب هذا لا نخشى هوانا وما تورم ولا كنشي ولا في منقوضة نشي ودورا قوتوا يحكي ولا بدشا وما تورم تنقروني وعلم بالمدل وهو مؤنسي وإلى سوى المهدي فما ضر من قشى كان مقاتله ina ina yin muqatala bil mali da yabo ga manzon Allah huwa muannisi shi kuma yana ɗebe mai cewa shi ne abin ɗebe ɗebe cewa ta wa yana tabari wa yana tabarmani idan mali ya tafi da gare ni ba ma barra ma gasha duk wanda ya mun wani albush ba ma barra ba zai sai cuce ni ba tun daga ni ga manzon Allah نبي عليه قول صلى مسلما إله الورايا ومن وبه إنشاء النبي شفاء النبي عليه صلى- صلى الله قبله وأن أولي تبارك وتعالى إله البرايا وأولي جنة تعلقين جل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو إن شاء مثلا شدة فعل صلاة من ربه لبسوية يسعى عليه صلاة الله ثم سلامه ويولي المقبى عن بجانة من بشى صلاة الله دعوة الله استفدك من دم الله صلى الله عليه وسلم ويغني المطفى يودات أبوه صلى الله عليه وسلم يودات أم بشارة من بشا دعا بشاشة من بشا وندي والولا عليه صلاة الله ثم سلامه مدى دار إنشائي لأحمد والإنشاء صلاة الله دعوة الله استفدك من دم الله صلى الله عليه وسلم إنشادي ليلة واتا تلابا والإنشاء da rerawa ta ta nufin da bai maganganu ga manzon Allah ya tabbata bi a mana ga amalu mana jari tsawon zamani عليه والآل الكرام وصحبه أقول قديما آمنا عالما أخشى salatu Allah da mutum Allah su tabbata ne a gare shi ma da amin kiram da yarda Allah ya ga masu girma wa sabi da sabansa a kunu kadima in ji mun cikakken adini abidan da ibada aliman masani a shalla a zaune tsoron Allah a domin har kusur تمام الهدايا والمواهب لن توسع بلوغ رسالتي شبيه إلى الأقصى نبي الهدى خير الورى شافي البرى فمنك نوال الكل من هم أو فسى علو تهني المرسلين جلالة ما أنت رسول الكائنات ولم توسى عليك صلاة الله ثم سلامه من أساس حق الذات للمصطفى نسى عليه صلاة الله ثم سلامه يقرب للماهي بلال الذي قصى عليه صلاة الله ثم سلامه مع الآل والسهل الكرام ومن أوصى
تمام الهدايا والمواهب لن توصى حضور رسالتي جميل الأقسام
zuwa ƙarshen duniya gaba ɗaya shi ma nan yi musa ba za a iya gidan da shi ba
وأرشدنا للمصطفى ووجاته ونذكره شوقا إليه بلا a حساب shirya sai ga shi ainihin wato ya shirya da mu da mustapha da abin zafi yau ya yi da masu da soyayyarsa wannan kuro sai muke ambatar da shaukan saboda daidai ina isa ba tare da kila ne wa idan idan yi zuwa gare shi النبي الهدى خير الورى شافع البلى ومن قنوات الكل ومعمى ومسى wani nuna shi a nan shirya ne wani ruwana bai yin dalibai jami'ul bara ya shi ne ainihin mai cikin dukkan baraya an yi an yi iya abin da ake cewa da ake cewa karfin ne baraya ne sai ta shafi bara na'am ko shafin baraya da ceton dukkan talibai wa min ka na wayar da kulli wato dukkan bai baya bayan nan na kowa da kowa min ka da gare ka ne man amma wanda ya gami ɗauka sako ya keɓance فلو تدمي المرسلين جلالة فأنت رسول الكائنات ولم أوفى ta jami'ar mursalina ya rasulullahi ka haye dukkanin manzanni da ba ɗaya jalala da saboda jalala da Allah ya baka fa anta rasulul kainati wato kai kuma kai ne manzon ka tsarkatu ga baki ne wanda Allah ya aiko kai zuwa gare su wannan tusa su kuma kainati nan ba su da iyaka duk inda Allah yake Allah to kai manzon Allah ne عليك صلاة الله ثم سلامه بهذا تهج الذات للمصطفى نسى عليك صلاة الله صلاة الله نعمة الله يتفتح بك يا رسول الله وانا صلاة من الذات لكذاتي لحق الذات حق من الذات نصا بياني دي وانا للمصطفى كمصطفى عليه صلاة الله ثم سلامه يقارب للمال بلال الذي وسى صلاة الله نعمة الله استفتح من الله صلى الله عليه وسلم الماء الدلالي يشافي لك إنه الذي قصى وانت عكي وانتشد لدرجة دبندبا يقربني يقصد لي من يدوى غريب تور صوبا صلاة عليه صلاة الله ثم سلامه مع الآل والصحب الكرام ومن أوفى آدم الله لأمد الله استبدل من الله صلى الله عليه وسلم مع الآل تعالى على أن الناس وصابي يسعبن الناس على كلام ما سكما ومن أوسع يدون لي وسيع حديثه الرسل
رب العالمين وأخلص له القلب مني الهوب حين تخلص عليك الصراع النجم ليلا مكردا وما سدني من لا معه من تنفس فإن كبار الناس بالليل شكره ركوع وأوراد جرى الكل حولس ولا العبد دون الليل يسهر منشدا بكذلك أو ذكرى لله تركز وذلك داء أصله حب أحمد ولست أحكي الحب لله مخلصا عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وسلم ثم من قد تخصصا الله عليه وعلى آله وسلم وسلم زماني هو الهاشمي وأفلسا له القلب مني له بين تفلسا
gare shi sallallahu alaihi wasallam min ni daga gare ni ta kallasa kuma sai ga shi ya ɗaukake soyayya ina ta kallasa lokacin da ya ɗaukake ni alitu ina kwana buranin da ne ina kiyaye taurari mai gudowa da farkon dare da tsakiyar dare da ƙarshen dare lailan da dare mu'arrida ina mai rera wa yabo ga manzala sallallahu alaihi wasallam mallama wanda ya zarge ni ya ce wai na cika musu wuri ne ban manzan Allah cikin dare au man tanakasa ko wanda ya zarge ni ya ce ban iya ban iya yi kamar inda ya kamata ba to wa ma sadani ba su hana ni yin wannan da ya je ga manzan Allah فإن كبار الناس في الليل جودهم ركوهم وأورادهم ترى كل أبلسا inda kimanin nasu kare manya-manyan mutane shagulun shagulun su billeli cikin dare rukun za a wasu na ta rukun wani wuraren da wudai tare da kulla za ka ga kowane babba daga cikin waliyan Allah a halasa ya yi ikilasi wajen sha'anin rukun sa da sujjarsa ga Allah da baraka wa ta'ala والعبد دون الليل يسحر مجدا إبانه بعوده لا إله ترقصا wannan abu shi ko wannan babban bawa shek ibrahim radiyallahu ta'ala anhu wato ulan laili tsawon daren sa ya saharu yana hana nijar sa bacci ne mushirin yana da rerawa ga manzon Allah ne ko ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mushirin yana mai rerawa ka ga manzon Allah to kiba ya ku masoyan tafiya zuwa yaban manzon Allah ku tsaya na bikiri ga kuka a begen manzon Allah auzira ko kuma ku tafi can ku shagala ku zama wato tattaran ƙasa ku je ku yi karawa da layin garfanan ne tare da cita da gurmi ni kunna nan na gare rero da manzon Allah da rera waka gare shi وذلك دعوه مذلوب أحمد ولا تؤجله بالله مخلصا wani ya rika dawo a ce ni na shagala cikin dare ba da wani abu sai dai da banni ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da nau'in yabo gare shi da'un cuta ce asluhu asalin wannan cuta dai su Muhammad soyayyar manzon Allah ta dawo mu wa aqu wa walastu walastu walastu mukhlisan ni kuma ina ganin bin bazau ne ikhlasi ba ko lillahi ga ubangiji wa haqqin hubbi a wajen haƙƙin soyayya da manzon Allah ba ta haƙƙin ta ba عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وصحبه ثم من قد تخصصا
ثم من قد تحسس sannan waɗannan wanda ana yake bace su da falalolinsa
سلام على خير الأعلام الذي أبى بلا مناد الهاك وولد القضاء سلام على نجل الأعوات بينهما لا لخلق للمولى وقد آسن القضاء سلام عليه والسلام يقودني إلى عبرة الماء بلال الذي أبى سلام عليه بالقريب مطيب أقول قضى من ذنبه كل ما قضى سلام عليه والسلام مودة وما لي سوى ذنبه تدار بما مضى سلام عليه والسلام مبلغ عليه فمن لي إنني عنده رضا سلام على غير الأنام الذي قضى إلى كلاد لها جوى الذي ارتضى قال مولانا وشيخنا وإمامنا شيخ إبراهيم رضي الله تعالى عنه عليه السلام أمنت يتبت على خير الأنام وسهيل تلقي صلى الله عليه وسلم الذي أضاء به الحق ناج الحق والدواني مدفقين سبيه حسنك تبرك إن النشرية تشي صلى الله عليه وسلم وهو الذي ارتضى شيء من الله يتدشي سلام أمنت يتبت على نجل الأواتك أو سأكتب وأتقنن أواتك khairi man da an halka ne maula da yi wanda ya kira wa dukkan talibai zuwa ga Allah wa kada hasarar da ba'a hakika ya kauta da yabo ga kira ga manzon Allah salamun aminci da fata alaihi a gare sallallahu alaihi wasallam wa salam shi wannan aminci ya kudu ni ila ila hadatul mai idan ni zuwa aran nan ta mai imani da rani alladhi ada al kauna wannan da ya haske dukkan kasantattu ga baki daya salamun aminci ya tabbata alaihi gare shi ne kadimin daga hadimi mutayyan wanda aka hore shi da bai giran sayyidul wujudi da kulin wanda yake ganin kansa wato gabanin lele amma wanda ya kanar da rayuwa ainihin zambi daga shugabansa kullum ma kara abin da ya aikata ya aikata abin da ya aikata na laifi yana ganin kansa ne mai laifi ne amma kama wani ne a ranar Allah salamu an ranar tabbata a yi alayhi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa salamu gaisuwa ga manzon Allah mawaddatu soyayya ce kuma ni siwa ba ni da wani abu iri siwa a siwa ra wani wannan bi ta daru imama ra cikin riskar abin da ya shuɗe min na abuna lokuta na da ban yi amfani ba to wannan salati shine zai bayyana mu salamun amince tabbata da manzon Allah alayhi alayhi alayhi shi wa salamu shi wannan salatin muballaghun alayhi a riskar da shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faman li wa alayhi amince mun ridan yadda cewa inna ni inda ku ridan cewa ni yadda ce ni gurin manzon Allah wa alayhi amince mun wannan labarin ya kawo shi har ko ba shi jonin da ne zai ya ne man da bi da bai da karban mawar mai nawa man da salawatu juduni fi mali muhammadi ala ajuduni wa sururu ataima muhammadu khairun nas akramu ba'dira wa bara'u wa azlama wa lillahi qalbaha ajizni ajizni mulna minna wa dalika li awali abadin ghayra atika ma qada adruka abadan la yuhibbu siwakum ala su'i halin ma ولا يبتغي الربا وبرد قلوبي والوي كل معاني لقربي ودار المرتبى حيث انا عليك صلاة الله ثم سلامه وآل وسلم هم غير مرتبى sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam شجون دعتني سيرتني لمن نهب لتوري قرب المغربين ومن نهب قال مولانا وشيخنا وقدوتنا شيخ ابراهيم ne karfe ya wata rana da shigunu manya-manyan babban ciki ne ta hannu da ɗiwo ta ni sai ya rakni sai ta sanya ni wato hanyar liman na haɗa ga wanda ya taso sai ta sanya ni da birki karfe mukurabina wato sai ta sanya ni daga yaye bakin cikin nan na masu bakin ciki wa wannan haɗa da wanda ya bayyana gare shi shine manzon Allah سلام شجوني بمدي محمد فلا شجوني وسرور أتائي da lokacin duni shi duni shi ke nan sai da sun ce wannan babban ciki na bi madini muhammadi a cikin yawan ni ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba za a shi duni sai wannan shi duwa shi duni sai wannan shi dunin dawa sai suka yare ga burana wasu sai ga farin ciki a kaya wani wani shi ne canji محمد خير الناس أكرم ما تدعو وبرأ وبدلا ولله قد معه Muhammadu kada mai wannan gwamnan suna mai albarka khairun na shi ne biyayyen mutane ga fadi sallallahu alaihi wasallam akram ma'adi shi ne mafi girman ko ma'adiya shi ne mafi girman dukkan wani mai daraja a ƙarshen farkon halitta babbar haka nan mafi girman dukkan wani halitta a reshen halitta wa bazalan a wajen bira ba kamar manzon Allah wa huwa qad ma'ada lillahi hakika ya bada tsantsan nasiha ga Allah أجدني أجدني منهمنا وذلك يا ولا أولك يا عادك ما قضى حدثني تمكني حدثني تمكن محمدنا يا محمدنا ودا ودا ركن إلى والي أبدا الاستعانة يا من بابا شيخ إبراهيم جل الله تعالى غير ما ما ما قبض ما غير حديثا بيكون القول كما قبض بيتقابا معنى ما قبض غير حديثا بيتقابا من القول بمبا القول كما يا رسول الله أدرك عبد الله يحب سواكم ألا سوء هلم ولا يبتغي الوقت aka da roƙo amana yanzu ya rasu da zai kama bawa na yi ku su ya kuma alhalin baya son wani ku gashi masoyin ku ne ya rasu da zai kada a shi mana kada a bashi ana su ya hali a masa waɗannan munanan halayen nasa a huwa na yarda da kewa kuma baya neman canji a ce wai a canja masa wani a kawo masa a kawo masa ba kai ba to baya son wannan kai kada yake so ya rasu da Allah أفرن قلوبي ودو كل مهامهم لقربي مثال المجتبى حيث ما ذهب kabar ne ya kurubi ku ya Allah ka yaye min dukkan babban ciki na wani mai kunna ma'ami a naɗe min dukkan wawan jeji da kurbi mazarin mustapha saboda ku kusanta ga maziyaran nan ta abin zaɓe ai su mana ana koyaushe labura عليك صلاة الله
كل مراد وأنت نبي الهاشم المساعد فلم أك يوما من أتاه بسابق عليه صلاة الله ثم سلامه على لؤلاء لم يكن بشرائه عليه صلاة الله ثم سلامه وعلى وعلى رجالك وسائره
سلام شؤوني لست عنه بباحثي ووزن وجه بالله وهو مباسدي قال مولانا وشيخنا وقدوتنا ورشدنا اليه شيخ ابراهيم يدعي الله تعالى عنه الذي سلام شؤوني كابن يعمل بك شؤوننا انا لست ببالغ فالدين كونا برانه مدد برنسا ربنا من الله بيدي جارا من شؤوننا انا شؤوننا مسؤولين مسؤولين
wasu aminin lahi wato da saduwa da mutum ana shi ma wanda ya zai kula da shi bawon mu ba su yi manzo Allah yana mun واسنا ويبارك الله عني تفضلا فما غر سبت من ظلوم وفاسد ويرضى حبيب الله مسلم الله din nan yarda yana yarda da ni anni gare ni ta bakkan saboda farar Allah to tunda manzon Allah yana so na ni dan gidan manzon Allah ne to ma ga rasulu duk wani kushi ne kushi ne zalumi daga wani azzalimi wa qasidin da mara adalci ni ban damu da shi ba فإني مهم أرتدي رفعتي به بغزو وليزداد كل مرابني fa'inni kaga cewa ni muhimmin masoyi ne na manzon sallallahu alaihi wasallam ana tari rafa addini ne wanda nake kaunar Allah ya ɗaukaka addininsa saboda ni daga zuwayin a yaƙi ko da rashin yaƙi waliyan ƙaru kullu muradin duk wani muradin duk wani jagora mai jan mutane zuwa ga Allah yan ƙadu ya zama ya jawuri zuwa gare ni ya zama almajiri na وأن نبي الهاشمي مساعدي فلم أك يوما أن أداه بساعدي wa'annan nabiya cewa manzo Allah al-Hashimi ba Hashimin dangi musa'idi shine mai taimako na to ba na biya ku bi sa'idi wato ba zan taɓa mai ba zan taɓa zama mai fushi ba mai kiyayya ba an adahu daga baiwan manzo Allah ko da bai ba to ba zan ba zan fushi ba yau mai wani yini عليه صلاة الله ثم سلامه على أدى لم يكن بالشرائع salatin Allah da amincin Allah su tafi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alalu ala in samu baye baye an je kun bishara ki ba wani sharadi kana ce sai na cika sharadi kaza na cike kom kaza na cika ka'ida kaza kawai da kararun bukatu na a biya min ya rasulullah عليه صلاة الله ثم سلامه وآله وأصحابه رجال وسائل salatin Allah da amincin Allah su tafi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa alin da ana yin tsawa samun da sahabbansa khiyarul wasa'ili waɗanda suka zama su ne fitattun dukkan wasira zuwa ga Allah da manzon Allah Allah ذهبت إلى غير الإيمان وغلبت إذا نزمه فالفؤاد يملا فإن محمد تدري محمدا فالعريس والمأمون في داره تبصر إن الأمر بالغ الآية وأبى المبعوث على الناس أول عليه صلاة الله ثم سلامه على الآل والأصحاب وعلى كل بس
sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam ذهبت إلى غير العباد وغلبت لساني سواه فالفؤاد يملا قال مولانا وشيخنا وقدوتنا شيخ ابراهيم رضي الله تعالى عنه يجي دعانت نادبي الى خير العباد ارسالتي zuwa bayan dukkan bayan Allah gaba daya wa ma na fada lisani siwahu harshe na bai taɓa lamari da wani manzon Allah ba bayan na ce na ne da yabon kowa sai manzon Allah bal qur'aniya kai zuciya ta ma ma na halaka ainihin siwahu zuciya ta ma ba taɓa ranar wani manzon Allah ba أجمل أمات تدري محمدا مدارس والمأمون في داره ya kai masoyin manzon Allah wanda ya baka baiwar yabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ga bushara zan baka farish kana yi mariyan kana mai tinkaho da cewa kai masoyin manzon Allah ne mai yabon manzon Allah ne ma dum ta tadri muhammadan matakar ka san waye muhammadu menene muhammadu bai daraja muhammadu kaga fadari mukki da daji na ga baki daya sumar muhammadu ma hun ne ni da ko gubiza su aka hada haddace da ni tsawon zamani na daga ahmadu sai muhammadu abdullahi sai laminu sai mamun sai mahmudu sai makiyu sai adibu sai ga sunan dai naziru bashiru wa ga sunan muhammadu duk suna yin shehu ibrahim ya yin shehu ibrahim suna yin manzan allah tabbatar ba inna al'amra badin wa zahiru ba wa zalama buhusin hadan nasa awwa tabbasha daga nan na kai basira cikin kwakwalwarka da gane ni na masoyin manzan Allah ne duk da ƴaƴana ba sunan da ba sunan Muhammadu Rasulullah ba fa inna al-amra al'amari na ba da karfi yake wa zahirun a bayyane yake fa abdul mabusin yayin wanda Allah ya aiko shi halan nasa ya shirye shirye da mutane aw halan nasa ko yau mutane wa'azi shi ne Muhammadu sallallahu alaihi wasallam عليه صلاة الله ثم سلامه كذا الآل ولا سحاب على عبد الأمل salatin Allah da amincin Allah sabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada al'adu haka nan wannan salati shi ma ne ya zama ga halayen manzon Allah wasu wal ashabu sabon manzon Allah su ma su game da wannan salati ma la kaida da labada ko yaushe mai labari yayi labari cikin yaban manzon Allah ko kuma yayi wata magana ko wace iri ce ta alheri ce ko ta sharri ce to a karkashin wannan ayi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam